أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu wato na 216 kenan kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha da muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya matsalar da zamu tashi akan ta matsala ce wato ta 963 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wadda kuma mun fara cikin matsala din amma tana da tsawo a darasin da gabata bamu samu kai karshen ta ba za mu dan yi bita kaɗan sai mu dora akan inda muka tsaya inda malam ya kawo in an ce inda mu'min fir'auna ya ce fa in qila kaifa qala mu'min fi haqqi musa alayhi salam wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum in annabi musa mai gaskiya ne sashen abinda ya faɗa zai same ku zai same ku kira abin da ya muku alƙawari kenan waɗansu malamai ya kawo ya ce akwai amsa da malamai suka bayar wasu malamai ahaduwa sun tafi cewa lafazi na ba'ad yana nufin sila ne ma'ana an kawo shi ne don karfafa ma'ana ay yusibukum allazi ya'idukum kina abinda duk annabi Musa muku alƙawali zai same ku asani na biyu annaha bi ma'anar kullu ita wato ba'adu da ta zo cikin wannan aya tana nufin kullu dukka ina fata an fahimce ni kamar yadda kuma lokacin ba'adu tana wato kullu tana idan kuwa tana nufin ba'adu sashi ina fata an fahimce ni to sai kawo baiti na sha'iri inda yace innal umura idhal ahdathu dabbaraha duna shuyukh tarafi ba'dha khalala wadansu malamai sun kace tarafi ba'dha kana gani cikin sashen al'amuran ana nufin dukkan al'amuran sannan kuma inda wato ya kawo baiti na labit inda yace aw yartabit ba'd wato inda yace awalam takun nawaru awalam takun tadri nawaru bi annani wasalu aqdi haba'ilin jazzamuha tarraku amkinatin idha lam ardaha aw yartabit ba'd an-nufusi himamuha na inda yace aw yartabit ba'd an-nufusi sashen rayu rayuka ya haɗu da su ana nufin yana nufin wato wato dukkan rayuka waɗansu suka ce a'a sashen rayuka to sai malam ya kawo akwai sabani na malamai a cikin wannan to mun kawo a wannan wurin wato mun shigo a safha ta 338 sai lokaci ya yi mun halin sa bayan malam ya nuna cewa waɗansu malamai sun tafi cewa duka ake nufi wasu sun tafi cewa sashi ake nufi yace malam yace ala anna aba wato ubaida aba ubaida ya ce an gane ko قال ياتي إن ال إن ال إن بعض كلمة البعض في الآية أتكلم آية بمعنى الكل تنرف دكا شيء أو جنشي واستدل ببيت لبيد يا كف حجة بيت لبيد ده أنك كاو إن يتي أو يعتلق أو يرتبط بعض النفوس حمامها وأنكر الزمخشري شي كما زمخشري ياي إنكار wannan magana ala abi ubaida wadda abi ubaida faɗa kila yayi inkari ga abu ubaida hadha tafsir wannan tafsiri ala anna ghaira abi ubaida tare da cewa sashen wanda ba abi ubaida ba kinan waninsa qala ya ce fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala hikayatan an Isa ba da labarin abinda an kai ga Isa li ummatihi ga al'ummarsa inda yace wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi nazo ne dan in yi muku bayanin sashen abinda kuke sabani akan shi suratul zukhruf an gane ko aya ta 63 anna ba'dhan fihi nan kalima da tazo ta ba'dhu bi ma'ana kullu dukkan abin da suka yi sabani shine annabi Isa zai musu bayanin shi sun tafi cewa kenan wato zai musu bayanin duka saboda dukkan abin da suka sabani kan shi yazo ne dan ya warware musu wannan matsala wadan sun tafi akan wannan matsala as-salisu na uku amsar da kenan malamai waɗansu suka bayar annaha ala asliha ita ba'du tana akan asalinta kenan ba wato kullu take nufi ba sun ba fi zalika wajhani kuma sai sun ka kawo ra'ayi guda biyu ahaduha ahaduhuma na farko annahu wa'adahumun najata annabi Musa ya musu alƙawali da tsira in amanu in sun yi imani wal halaka kuma ya musu alƙawali kenan kyacewa ta halaka in kafaru in sun kafirta fa zakara lafza ba'd sai amfani da lafazi na ba'd li'annahum ala ihda al halataini domin za su tsaya ne akan ɗaya daga cikin halaye guda biyu la mahalata bayyuwa ko su yi imani su samu tsira ko su kafirce ko su halaka to kuma cikinsu ɗaya ne daga cikinsu zai same su shi yasa wadansu malamai suka ce to nan ba'd tana akan hakikarta الثاني نبي أنه وعدهم شيا يمس القولي على كفرهم أكن كافر جنسو الحلاكة وذاس الحلاكة في الدنيا الدنيا والعذاب كما سسمو عذاب في الآخرة الآخرة وكان هلاكهم في الدنيا halakar da suka yi a nan duniya ba'adon sashe ne fa muraduhu abinda ake nihi yusibuhum fi dunya sashen abinda musu alƙawli zai same su a nan duniya fi duniya anan duniya ba'dul ladhi ya'idukum sasha abin da muku alƙawari domin akwai azaba ta duniya akwai azaba ta lahira kenan sasha abin da muku alƙawari anan duniya zai same ku sashe kuma sai kun je can ranar tashin alƙiyawa a wajen Allah to arrabi'u kuma amsa ta hudu da aka bayar shine annahu zakara al-ba'd ya faɗi sashi yake cewa sashi bi tariqati tanzili a hanya ta at-tanzil kamar a ce ka sabka ka sakan ma mutun cewa wato ka saukar da shi a wani matsayi wa talattufu da tausaya musu wa imhal bi imhadin nasihati kuma ya tsarkake musu soyayya wato nasiha yayi ta tatatta ba munafinci min bai min ghairi mubalagatin ba tare da ya mubalaga ba ya kure ya wuce gona da iri wala ta'kidin ba tare da ya karfafa musu ba domin yi ma mutum wa'azi yana bukatar sai ka saukaka li yasma'u minhu dan su saurari wannan magana gare shi wala yatawah wala yattahimuhu kasu tuhumce shi ne kamar yana son ya taimaka ma annabi Musa a kawo bore a kwace musu mulki fayaruddu alaihi sai su yi masa su yi raddi gare shi wa yansibuhu su karkata su danganta shi ila mailin zuwa ga karkata wa muhabatin da kuma muhaba an ce muhaba a cikin ilimin fiqh shine kamar wato sayar ma mutum abu da kuɗin da ba su kai haka ba kai mishi muhaba ana sayar da abu jika sai ka sayar masa shi dala 100 don tausayawa zuwa gare shi a gare shi ake kira muhaba matsayin shi kamar kyauta ne ba ana kamar yana son nuna bangaranci karkata zuwa ga annabi Musa shine wa muhabatin li Musa alaihi salam dan ka a tuhumce shi da ya karkata zuwa ga annabi Musa yana masa wato yana nuna son kai game da shi ka annahu qala kamar ya ce aqallu ma yusibukum karamcin abin da zai same ku alba'adu sashen abin da ma ya faɗa muku shine karamcin abin da zai same ku ku yi hattar wa fihi kifaya kuma cikin wannan bayani na cewa sashe zai same su ai ya isa ba sai ya kai matuƙa ba wa nadhiruhu tamkar irin wannan qaulu sha'ir faɗa sha'iri yace qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi almuta'anni shine mai bin abu a hankali a hankali sha'ir yace to qad yudriku sai mai taqdim wa ta'khir fasara malaman zauri domin su suna kaddamawa ne alfa'il su akhara fi'ili saboda a Hausa sai an kawo fa'ili sannan aka fi'ili amma a larabci in ka gana maka kaddara fa'ili in ka gana maka kaddamar da fi'ili ina fata an fahimci ni ko a cikin English da Faransanci ana gabatar da fa'ili ne sannan a zo da fi'ili amma in gabatar da fa'ili akan fi'ili to tambaya zai komawa amma a larabci ba dole bane kaga kana iya cewa zahaba muhammadu ko ka ce muhammadu zahaba duka kuma ba tambaya bane amma a faransanci in ka ce je to kana nufin ka gabatar da fa'ili ba tambaya bace amma da ka juya ka kawo fi'ili verb kenan gaban abin nan to ya koma tambaya an gane ko in ka ce je suis amma da ka ce suis je ya koma tambaya suis kenan ya koma tambaya haka da english in ka ce i have misali ba tambaya bace amma ka ce have i kaga ya koma tambaya to a larabci shi yana wannan wannan khasa'is to da Hausa kullum wanda ya aiki ake gabatarwa sana akan fi'ili shi yasa malaman zauri suka zo fassara sai su fara da fa'ili kaga yace qadri qad yudrikul muta'anni sai su ce maka al muta'anni mai jinkiri qad yudriku tana yi wa yurishiki amma in ka so sai ka ce kad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi mai jinkiri tana yi wa ya cin masashin bukatar shi idan zaka yi fassara wadda ba ta zauri ba kenan وقد يكون من المستعجل الزلل وقد يكون yana iya kasancewa min almusta'jili ga mutumin da ke gaugawa azzalalu kuskure kiran yace ka annahu yaqulu kamar dai shi sha'ir yana cewa aqallu ma yakunu fi ta'anni karamcin abin da kai kasancewa cikin yin alki a hankali idraka ba'd idraka ba'd al-matlubi ka samu sashen abin da kake bukata ko baka samu duka ba wa aqallu ma yakunu fi al-isti'jal abinda a karamcin abin da yake kasancewa cikin gaugawa azzalal shine wato kuskure da tuntubi faqad bana fadlu ta'anni to da wannan ne falalin yin aiki a hankali da yin jinkiri take nuna bayyana ta samu falala alal ajalati a gaugawa bima la yaqdiru al-khasmu ga abinda al-khasmu mai jayayya bai da iko ala daf'ihi akan tunkuɗe shi wa raddihi da kuma mayar da shi kiran yayi musu haka dan saboda kasu ji karfin yi masa raddi wal wajhu rabiu amsa ta hudu ikhtiyaru zamakhshari shine wato imamu zamakhshari ra'ayin da ya zaba kenan rahmatullahi alaihi rahma Allah ta tabbata a gare shi wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan kiran malamai sun kawo maganganu daban-daban sun ce sashi wasu sun ce duka ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam to kafin mu je gaba akwai abu guda da ya kamata mu kara sai mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shi ma ya kawo karkashin wannan aya ya kawo wata ya kawo mas'ala eh anan malam ya kawo ayat da cikin suratu zukhruf wali uhilla lakum ba'd wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fihi in yi muku bayanin sashin abin da kuke sabani akan shi a cikin suratu ali imran akwai irin wannan cikin kissa annabi isa sai dai can inda yake zancen halacci da haramtawa yake cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum nazo ne in halatta muku sashin abin da an haramta muku to idan muka duba dan sun ka ce sashen abin da an haramta musu yanzu ya halatta musu dama an halatta musu wadansu an haramta musu wadansu abubuwa qur'ani ya faɗe su fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira da sauran abubuwan da an haramta musu to waɗansu daga cikin masu fasar sun ce wali uhilla lakum ba'd alladhi harrima alaikum nazo ne in halatta muku dukkan abin da an haramta muku to wannan fasarar ta ba'd dan a dauki dukka ake nufi wannan tana daga cikin abin da ta sa yanzu kiristanci ya ƙara gurɓacewa a duniya Profesa Ustadu Doktor Munkizu Saka wanda yake profesa ne na sanin addinai wanda yake a Rabitatul Alamul Islami Majalisar Malamai ta Duniya ya ce wannan fassarar da waɗansu suka yi cewa nan ba da ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne in halatta muku sashe sun ka ce dukkan abin da an haramta muku suka ce wannan ya sa waɗansu daga cikin mabannata daga cikin kristoci sun samu dama sai suka halatta duk abin da at-taura ta haramta ya ce wannan shi yake da tasiri ga irin yadda duniya take cikin bala'i a yanzu yanzu waɗanda ke jagorantar duniya a tsari wato na duniya ke nan na yanzu ta fuskar kere-kere da makamai da ci gaba na kere-kere da abin da shafi duniya ba na addini da ɗabi'o'i ba kiristocin ne vatican ƙasar italiya turai irin su ƙasar faransa da ingila 'yan kiristanci na ko da 'yan angalikan na ko 'yan katolik america kiristoci ne australia kiristoci ne canada kiristoci ne in muka duba kasar china za ku iske akwai kiristoci cikin su duk da yake abin nan kasar rasha haka to cewa an halatta duk abin da an ka haramta cikin attaura kenan kamar injila ta halatta musu duk abin da an ka haramta musu cikin mi cikin attaura daga cikin abin da an ka haramta musu cikin attaura shine a kashe rai ba tare da wani dalili ba domin Allah ya ce katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal ruha qisas to barmakon su yi zalunci ta suskar sarransu sai suka ce ai littafinsu ya halatta musu duk abinda wancan littafi ya haramta musu shi yasa ma sai su faɗa su ce mubtilan wai Yesu almasihu da ya haka da hannayensa mubtilan bi jasadihi ko wato bi wannan wato bi jasadihi ko bi yadayhi na musal qadim dukkan ka'idodi annamusu na nufin ka'ida dukkan ka'idodi dokoki da suka gabata ya halatta musu shi yasa suka kirkira makamin nukiliya suke kirkira makamai suke kisan mutane suke zalunta kowa ta fuskar wannan fassara kuma su danganta abin zuwa ga addini ba wai ga sauransu ba don haka yana da kyau ɗaliban ilimi a yi hattara da wannan fassara kuma ustazu doktor munkizu sakar ɗaya daga cikin manyan malamai da suke tattaunawa da kiristoci kuma yana da littattafai daban-daban ɗalibin ilimi zai iya neman su ya karanta don ya fahimci yadda ake tattaunawa kuma ya san irin abubuwan da ke cikin kiristanci ya rubuta majistar kinshi da doktoratin za ka gani halin taurat kalamullah halin injil kalamullah yana da littattafai daban-daban a cikin wato tattaunawa da abin nan wallahu ta'ala alam ɗalibin ilimi zai iya dubawa a cikin internet ma akwai sunan shi da kuma irin littattafan da ya rubuta malami ne dan ƙasar suriya asalinsa amma a saudiya ya karatu a jami'atu ummul qura to mas'alar da zamu je akan ta gaba sai mas'ala ta wato 157 a cikin littafin dafa'u hamilu tirab an ayatul kitab malin yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa in yaku sadiqan in annabi Musa ya kasance mai gaskiya ne yusibkum ba'd alladhi ya'idukum sashen abin da ya muku alƙawli zai same ku suratu ghafir aya ta 28 malam yace to la yakhfa baya boyuwa ma yasbiqu ila dhihni abinda zai gaugawa zuwa cikin kokolwa abinda za ta fahimta da gaugawa fi hadhihi aya a cikin wannan aya min tawahhumil munafati akwai tawahhum mutun zai zaci al munafat kore juna ko warware ma'anar juna baina sharti wal jazai tsakanin sharadi da jazai domin in tana nuna sharadi to yusibkun kuma jazai ne shine jawabu sharti kamar da yake wasu su ce jaza'u sharti wasu ce jawabu sharti fil ba'd da anka ce sashi in ji malam kenan tawahumul munafati bayna ash-shart wal jazaa'i fil ba'd li'an al-munasiba malan yace abinda ya dace li ishtirat as-sidqi ga abinda yake gaskiya huwa an yusibahum yasa ya shafe su jami'ul ladhi ya'iduhum dukkan abinda annabi Musa ya musu alƙawli la ba'dahu ba sashin shi ba tunda shi mai gaskiya ne ba annahu ta'ala lam yaqul tare da cewa Allah bai ce ba wa in yaku sadiqan in ya kasance shi mai gaskiya yusibukum kullal ladhi kullul ladhi ya'idukum duk abin da ya muku alƙawli zai shafe ku malam yace to wa ujiba an hada an ba da amsa akan wannan bi ajwabatin da amsoshi daban-daban yace min aqrabiha indi mafi kusancin waɗannan amsoshin a waje na kidan kaga ba dole bane sai ka karba annal murada bil ba'd abinda ake nufi da sashi alladhi yusibuhum wanda zai sami su huwa al ba'd al ajil shine abinda an magaugauci mai gaugawa kenan alladhi huwa azabud dunya shine azaba ta duniya li'annahum ashaddu khawfan min al azab al ajil domin sun fi tsoron azaba magaugauciya wato al'ajil kenan wanda za ta gaugoto a nan duniya wani annahum aqrabu ila tasdiq kuma anan za su zamantowa mafi kusanci zuwa ga gaskatawa bi azabin duniya daga azabar duniya minhum daga gare su bi azabil akhirati daga azabar lahira domin yanzu kafirai ana fadar Allah yana azaba ko mutane ma ana cewa har musulmi masu karamcin imani ana cewa Allah yana azaba sai ga basu tsoron azabar Allah amma yanzu inda kulki an ka kawo jami'an tsaro da bindiga da kulki ko dogarai yanzu kana ganin mutum ya bi gaskiya da haka sai ga mutum ya yi tsoron dogari da mi da mala'iki shi ko bai san mala'iki guda ba ya karhin duk dogaran duniya da kuma jami'an tsaro na duniya gaba daya shi yasa ma Allah ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah tsoron da kafirai yake muku yafi tsoron da suke yi ma Allah duk da yake azancin Yahudawa amma dabi'a ce ta kafirai don mi don saboda shi kafiri yanzu yana tsoron musulmi da yuka amma an ce akwai azaba lahira sai su yi ta dariya amma yanzu da sun ga an dauko yuka sai su ce terrorist sai su gudu saboda mi saboda suna tsoro amma alhali terrorist din su ne mu yanzu an kashe musu mutum guda a turai sun ce an yi ta'addanci amma hetala ya ja yakin duniya an kashe miliyoyin mutane amma shi ba a faɗi addini sa ba a faɗi addini shi ne ce wannan ba ko ba a faɗi haka nan ba yan tawaye na duniya da akwai a ƙasar Colombia da akwai yan tawaye da Mexico masu sai da kwaya da suke kashe mutane da yan ta'adda waɗanda suke kashe mutane a turai kuma turawan ne su mu yasa ba ce addinin su bane yace su yi wannan wannan kawo soki burutsu ne muna fatan Allah ya sa musulmi su gane sharrin turawa su kauce musu wa minha daga cikin amsoshin da anka bayar annal ma'ana abinda ake nufi in ya ku sadiqan in annabi Musa ya kasance mai gaskiya fala aqalla to babu mafi karamci min an yusibakum tare da cewa kina abinda zai shafe ku shine yusibakum zai shafe ku ba'dhu alladhi ya'idukum abinda shi muku alƙawari wa ala hadha malam yace akan wannan fan nuktatu an nukta shine hikima asalin na kata kaso ka abu to in ka so ka abu zai yi alama ga wuri to an nukta kinan balaga kamar wata magana ce da cikin magana ka tana da mu hikima ana bambanta ta da sauran fan nuktatu hikima al mubalaghatu ya kai matuƙa fi ta'dhiri wajen tsoratarwa li'annahu domin shi idza hazzarahum idan ya tsoratar da su shi wannan mutumin min isabatil ba'd cewa sashen azaba zai shafe su afada annahu ya nuna cewa shi muhlikun an gane ko annahu muhlikun wannan azaba ce mai halakarwa ba khufun abin tsoro na koko shi sashi abin da ya faɗa muhlikun zai halakar da su khufun abin tsoro na fama balul kulli to ina ma ga dukkan ya same su wa fihi izharun kuma wannan yana nuna likamalil insafi da kamala cikar adalci nashi wa adamin ta'assubi kuma zai nuna cewa shi ba mai ta'assubi na ba ba mai son kai bane wato ko karkata don son rai wali hadha don wannan ne malam yace qaddama ihtimala kaunihi kadiban sai ya kaddama cewa tana yi wa annabi Musa ya zamanto makareci kenan bai ce mai gaskiya bane 100% da yake yayi imani da shi sai ya ce wa in yaku fa in yaku kadiban fa alaihi kadibu kaga sai ga kaddama cewa in annabi Musa mai ƙarya ne to tana yi wa wato kaga mai ƙarya yace wa in yaku kadiban fa alaihi kadibu in ƙarya ce ya ƙarshe za ta koma akan kansa za a gane makareci ne wa in ya kusa da in ko mai gaskiya ne kaga bai fara da mai gaskiya ba da saboda ka a ce ni ka a ce annabi Musa ya wato shi wannan mu'min na Ali Fir'auna ya karkata ne zuwa ga annabi Musa wanda kuma za ku iske mutane suna hankalta mai taqiqin wannan littafi a mas'ala ta amsa ta uku wa min hamalin yace amsa ta uku anna lafzat al ba'd kalima ta al ba'd yurad biha al kullu ana nufin duka ina fata an fince ni to sai mai tahqiq wannan littafi ya kawo number 4 in ka diba number 4 ya kawo bayani a karkashin hamish bayani ne mai yawa wato mai wannan taba'a ta kursi qur'ani wa ulumihi sai ya duba zai ga wannan bayanin har zuwa wato daga safha ta 367 zuwa safha ta 368 a hamish a karkashin littafin ya kawo wannan bayani bayani ne mai tsawo malam yace wa minha anna lafzat al-ba'd kalima ta ba'd ana nufin yuradu biha al-kullu ana nufin duka wa alaihi abinda ake nufi akan wannan fa ma'ana malam yace zamu fassara ba'd alladhi ya'idukum ai sashin abin da zai shafe ku wato sashin abin da muku alkawali zai shafe ku kullun ladhi ya'idukum dukkan abin da muku alkawali wa min shawahidi hadha to irin tamkar abin da ake kafa hujja da shi a cikin irin wannan fil lugatil arabiyya a cikin yaren larabci qawlu sha'ir inda sha'ir yace innal umura su lalle al'amurra idal ahdathu dabbaraha idan matasa ne suka kitsa su duna shuyukhi ba tare da tsofaffi ba tara fi ba'dha khalala zaka ga akwai wato khalalan wato cikas kenan a cikin sashi ya'ani malam yace tara fiha khalalan wasu kace zaka ga cikin cikin waɗannan al'amura akwai wato tasgaro da illa kidan ba na abubuwan ba za su tafi daidai ba kidan suna nufin duka wa qaulul qutami da kuma maganar qutami yace qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi sashin mai gaugawa wato almuta'anni mai jinkiri qad yudriku yana da shika ba'd hajatihi sashin bukatarsa wa qad yakunu ma almusta'jil zalalu mai gaugawa kuma yana zamantowa tare da shi wani lokaci akwai azzalalu wato kuskure da tuntubi yani qad yudriku almutaanni hajatahu wasun kace duk mai yin a hankali zai samu bukatarsa wannan ko ba tabbaci na ba wasun fassara da haka wa amma istidlalu wa amma istidlalu abi ubaida amma istidlalin da abi ubaida yayi li hada da wannan bi qawli labid da ya kawo magana ta labid yace tarraku amkinatin idza lam ardaha zan bar wurin da ban bar shi ba mai yawan barin wuri na wanda ban yarda da shi ba aw ya taliq akwai kuma riwaya aw yartabit aw ya'taliq ba'd an-nufus imamuha ko ko sashin rai wato muto su ta hadu da ita malik yace to fa ghalatun minhu kuskure na yi li anna murada labidin domin abinda labid yake nufi ba'd an-nufus da sashin rayuka nafsuhu kansa kama bayyantuhu kama yadda ni bayyana shi fi rihlati a cikin rihlata da nayi an gane ko rihilar da malam ya yi lokacin da malam ya taso daga kasar Mauritania zai je aikin haji ya taso daga kasar su suka hayo raƙumma a wancan lokacin har suka ji hayo jirgin kasa suka biyo ta Mali suka biyo ta Niger suka bi ta Nigeria suka bi ta abin nan Sudan ya isa kasar Saudiya abin nan ta hanyar kasa tafi kenan ba ta sama ba domin wancan lokacin jiragen sun yi karanci kwarai da gaske to lokacin daga inda malam ya fito daga kasar su ya fara rubutu mun tsaya wuri kaza mun haɗu da wani an yi min tambaya kaza na bada amsa kaza har ya kai kasar Saudiya kafin malam ya zauna a kasar Saudiya lokacin da aka nemi ya zauna kuma yayi istikhara ya ga ba laifi zai iya zama ya zauna a can ya ci gaba da karantar da al'umma to yana da rihla wadda an yi ta ana kiranta rihlatul ila baitillahi haram mai so idan yana so sai sai littafan malla a cikin mawsu'a da aka yi domin yanzu ana yin mawsu'at na malamai manyan manyan malamai da suka yi littafai sai a hada a ce mawsu'atu wani mawsu'atu wani to ita mawsu'a ta tashi ana kiranta mawsu'atu shanqiqi to wannan akwai tafsirin sa adwaul bayan a ciki akwai rihlatun ila baitillahi alharam wanda ya taso daga kasar su Mauritania zuwa can akwai rihlatun ila Afrika lokacin da yana Saudiya ya taso zuwa Afrika ya yawo ta yi gabatar da karatuttuka akwai dai littafan shi da dama akwai muzakkira fi usul fiqh a ciki akwai adabul bahth wal munazara da sauransu dalibin ilimi in ya sai wannan mawsu'a kamar ya sai littafan da na malam waɗanda aka buga banda waɗanda ba a buga ba malam yace to kama bayyantahu fi rihlati fil kalami ala qawlihi inda ni magana akan fadar Allah walau anna qur'anan suyirat bihi al jibalu da dai al qur'ani akwai wani abin karatu wanda an ka tafiyar da duwatsu da shi al aya suratul ra'd aya ta 30 wato da daya ina fata an fahimce ni to nan malam yayi bayani mai so kenan malam zai iya komawa zuwa gare shi yaga inda abinda wato malam ya faɗa har ya kawo shi mai tahqiqin wanda littafi yace in ka duba a safha ta 118 inda malam yace iz zakara lokacin da malam ya ambata anna tankiral muayyan wato a kawo abu tankiri na kira amma wani ake nufi da shi tare da cewa na kira ba ta nuna wani amma sai an ka kawo shi na kira wato don ta'ayini kiran ma'anonin ta kiran ala sabili tajrid akan hanya ce ko uslubi na at-tajrid da ake kira al-ma'ruf inda ulama al-balagha wanda an san shi a wajen malaman balaga ana kiran shi at-tajrid yace to dallun ala ta'zimihi yana nuna girmama wannan abu kina a kawo abu na kira kuma bayan an kashi na kira amma akwai wanda ake nufi da shi to wannan yana nuna girmama wannan abin shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mun halice ku min zakarin daga namiji wani irin namiji to ya annabi Adamu sallina tunda Allah ya faɗi shi a cikin Al-Qur'ani wurare daban-daban ba a ce ba annabi Adamu na kira to nukira litta'zim an kawo shi na kira ne don girmamawa sai a kira shi at-tajrid a wajen malaman balaga a kawo shi kuma at-tankiru lit-ta'zim a wajen malamai na nahwu da balaga kuma wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kenan sai mu je a mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta wato 964 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in kila idan anka ce at-tawalli juyawa wal idbaru da jub da bada baya wahidun abu guda ne fa ma fa'idatu qawlihi ta'ala to menene fa'idan fada Allah subhanahu wataala yawma tuwalluna mudbirina lokacin da za ku juyo kuna masu bada baya to ai babu wani abin nan malam yace kulna zamu ce huwa ta'kidun ta'kidi ne ka qawlihi ta'ala kamar inda Allah yace fa kharra alaihimus saqafu kafirai wanda sun kai makirci Allah subhanahu wataala yace fa kharra alaihimus saqafu min fawqihim sai as-saqafu rufin daki ya fado musu koko azaba ta fado musu ana doka azaba koko a ce rufin daki suna cikin daki azaba ta fado musu fa kharra alaihimus saqafu sai rufi ya fado musu min fawqihim ta daga saman su to ai bai yiwa rufi ya fado in ba ta sama ba suratul nahl aya ta 21 wa nadha'iruhu kathira irin wannan yana da yawa kenan sai an ka ce mudbiri na ta'kidi na tawalluna waɗansu malamai asari sun ka ce annahu istitharatun wato ya faɗi wannan magana don motsaswa motsarwa inji malaman zauri istithara li hamiyatihim ga jiji da kansu wastijlabin dan ya jawo li anafatihim da girman kansu daga al'amfuna hanci domin mai girman kai yana daga hancinsa lima fi lafzi mudbirina domin kalima ta mudbirina ta bada baya tana ɗauke da minat ta'ridi wato jirwaye da kawan wanka kaitawa bi zikri duburi an faɗi bayan su fayasiru nadhiru zai kasance qauluhu zai kasance tamkar fadar Allah qauluhu ta'ala fadar Allah wa yuwalluna dubur za su bada baya wannan yana nuna cewa ba su da karfi kenan domin an ce ka bada baya kenan ka gudu ka ji tsoro to kenan yana nuna musu cewa karfin su fa bai da amfani gaban wato ranar tashin alkiyama shi yasa aka kawo shi to waɗansu malamai suka ce kuma yau mutu walluna ranar da za ku juya ku ba da baya da zukatanku mudubiri ne kuma ku ba da baya da jikinka domin sai tsoro ya kama zuciyarka ta ba da baya kenan ba ta son ta fuskanta sannan kuma ka juya ka ba da wato bayanka waɗansu sun faɗi wannan wasu sun ka ce a'a yau mutu walluna za ku ba da baya to in ka bada baya ai ba shi ke nuna ka tafi ba to mudibiri ne kuma sai ku ci gaba da bada ku ci gaba da tafiya ku bada baya wasu ka ce a to walluna kuna juyawa ku bada baya mudubiri na kuna masu ba da baya kenan kun ci gaba ba ku tsaya ba ba tsayawa kun kai ba abin ci gaba zai yi waɗansu malamai sun tafi sun ba da wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta 965 malam yace fa in kila idan anka ce ma fa'idatu takrar menene fa'idan maimaitawa fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace la'alli ablughu al-asbab inda fir'auna yace ya haman ibn li sarhan ya kai hamanu ka gina mini gini mai tsawo bere la'alli ablughu al-asbab tana yiwa ni in je sama an gane ko asbabas samawati wato in je zuwa ga sararin samaniya fa'attali a ila ilahi musa ko fa'attali'u ila ilahi musa a wata kira'a shin ya ce wahalla shin mi yasa bai ce ba kala abluhu asbabas samawati an gane ko ai abuwa ba ha kofofin sama ake rufi wa turuka da hanyoyinta an gane ko to me yasa bai ce ablughu asbabas samawati ba da yace la'alli ablughul asbab sai yace ablughu asbabas samawati yace qulna za mu ce idza ubhima shay'u idan an ka ɓoye abu aka zo da shi a dunkule shine ubhima sun ma'udiha sannan an ka bayyana shi ƙarara kana tafhiman li sha'nihi yana nuna abin nan an kambama shi wa ta'ziman li makanihi an girmama shi an girmama matsayinsa falamma arada tafhima lokacin da ya so ya girmama ma amalla bi bulughuhu an gane ko amal amila bulughahu abinda fir'auna amila nan sai kai hattara amila nan da alhamza ne ba da ainun ba in an ce amal aiki in an ce amal da alhamza buri jam'in shi amal shi ko aiki jam'in shi a'mal Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal nan alhamza ne shine buri ake nufi kenan falamma arada lokacin da an kaso bayanin tafhima akan bama ma amila buluhuhu abinda shi fir'auna yayi burin ya kai gare shi min asbabis samawati na daga sararin samaniya kofofin sama abhamaha sai ya kawo shi a dunkule thumma awdaha sai ya bayyana shi ina fata an fince ni kinan can da yace ablughul asbab sai ya kamba ma asbabus samawat kinan sai bai kamba ma shi ba kinan nan dalilin da yasa ba a sake maimaita shi ba saboda mi saboda can ana so a kamba ma abin nan ko ba a kamba ma shi ba ko kuma a ce a'a na farkon ya zo a dunkure na biyu kuma fassara ne kinan ba a bukatar sai ya ce ablughu asbabus samawat ana iya fadar wannan ko kuma a'a saboda shi ma'anan magana can na farko wato da ka ablughul asbab shi asbabus samawati badali na kinan ba a bukatar sai an kawo ablughu asbabus samawati domin kasu koma jumla biyu sai zaman to ma kamar an yi amfani da jumla guda ne ma'ana asbabus samawati matsayin badalin sa yake ina fata an fahimta wannan shi ne abinda wato waɗansu ka kawo ko kuma in ka ce an shafe ablugu asbabus samawat sai ya zama to shi ablugu uh, wancan badalul jumla ne min al jumla domin an ce ablugu jumla ce kenan ablugu asbabus samawati jumla ce badalin jumla amma in ka ce asbabus samawati shine badali na al asbab sai ya zama to badalul mufrad bil mufrad ne an kai tunda al asbabu kalima ce mufrada wannan bayani ne na malamai wato da suka kawo wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je gaba akwai wani abu da muke kawowa ya kamata mu kawo shine cewa in an ka kawo mudafin da mudafin ilaihi a tsarin larabci galibi yana komawa ne zuwa ga wato mudaf ba ga mudafin ilaihi ba ina fata ana fahimta ta kamar an ka ce kitabullahi to damirin da za a kawo qara'atuhu sai shi koma zuwa ga kitab bai koma zuwa ga Allah wannan shine ka'idar larabci galibi to amma irin wannan ba kowane wuri bane wato wani lokacin da bidi shi iya koma zuwa ga mudafin ilaihi bai koma zuwa ga mudafin ba to a nan cikin wannan sura an samu irin wannan inda ya ce la'alli ablughul asbab asbabus samawati fa attali a ila ilahi musa kaga sai ce sai in zo zuwa ga ko in kai ga Allah annabi Musa to shi bai da Allah shi bane wa inni la azunnuhu kadiba ni ina zaton shi to damiri hudin nan yana koma ne zuwa ga Musa bai koma zuwa ga Allah kaga ya koma zuwa ga mudafun ilayhi bai koma zuwa ga mudafun ba to wannan karami ne a cikin yaren larabci bai da yawa kuma ce yayi karanci a cikin yaren larabci cikin wannan ne lokacin da Ibn Hazm al-Zahiri bai yarda ba da wato abin nan qiyasi an ka ce to inda Allah subhanahu wataala ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bih sai aka ce to fa aw lahma khinzir sai aka ce fa innahu damiri shi na koma zuwa ga mi to idan ibnu hazm ya ce damiri shi na komawa zuwa ga lahma khinzir bai koma zuwa ga al khinzir ina fata an fahimce ni domin shine zahiri kinan kaga sai ya zamanto bai wato shi kuma a wajen shi alade haramun ne to amma lahma khinziri nan zamiri in ya koma zuwa ga laham to ai kuma aladen ba dukkan su ne haramun ba kinan kuma shi ya bayyana da kiyasi ba kinan ko sai an yi kiyasi a haramtar da alade gaba daya sai ce zamiri yana komawa ne zuwa ga wato abin nan zamiri shi na komawa ne zuwa ga wato abin nan alkhinzir ina fata an fahimci ni shi na komawa ne zuwa ga laham bai koma zuwa ga zai koma zuwa ga khinzir ba zai koma zuwa ga lahab ba domin shi na kokarin ya saba ma abin da shine wato ya fi mai metuwa a larabci sai mai da shi zuwa ga khinzir bai mai da shi zuwa ga au lahma khinzirin ba ina fata an fahimci sai mai da shi zuwa ga nama alade bai mai da shi zuwa ga alade ba don saboda wato abin da sai mai da shi zuwa ga alade tunda alade yakin ba sai yayi kiyasi ba amma in mai da shi zuwa ga wani abin da ya fi shahara a larabci kun ga sai ya samu matsala to amma malamai suke cewa shi ibnu hazm nan duk da yake a larabci wani lokaci kaɗan ne ake mai da zamiri zuwa ga shi mudafun ilaihi kamar yadda wato la'alli attali ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadiba adhunnuhu dinan zamiri shi na zuwa koma zuwa ga musa ba shi na koma zuwa ga ilah ba wanda abu ne karami a larabci amma malamai suka ce ibnu hazm da ya samu da yana iya tsira domin sai yana iya halattar da kitchen alade ba tare da sai ya ce zamiri shi na koma zuwa ga alade ba domin domin an ka ce ka siyo min nama to kenan kitchen nama yana tare da shi shikenan ba a buƙatar wato sai an ce ka siyo min nama ba tare da kitse ba amma an ce ka siyo min kici ba ka ce ka siyo nama amma an ce ka siyo nama in yana tare da kitse ba a cewa kai kuskure wannan kuma kadiba cikin al'adbun namir min majalis shanqiti a cikin suratu al-an'am ya kawo wannan bayani wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 966 malam yace fa in kila idan an kace masalus sayyi'ati tamkar mummuna sayyi'atun mummuna fama ma'ana qaulihi ta'ala to menene ma'anar fadar Allah subhanahu wataala man amila sayyi'atan duk wanda ya aikata mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a mai ba za a saka kan mishi sai da tamkarta to ai da ma an san tamkarta ce yace kullu za mu ce ma'anahu abinda ake nuhi anna jazaa sayyi'ati sakamakon mummuna lahu hisabun yana da hisabi wa taqdiruhu kuma za da kaddara shi la yazidu ala al-miqdar al-mustahiq ba a ƙara shi akan gwargwadon abinda shi mutumin ya cancanta alal miqdar almustahiq ko abinda mutumin ya cancanta fa amma jazaa'ul amali salih amma sakamakon aiki na gari fa bi ghairi taqdiri hisabin ba sai an kaddara hisabin shi ba ma'ana ba zai zuwa daidai da abinda ka aikata ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce fi akhiril aya a cikin karshen aya inda Allah ce kinan man amil salihan man sa'amil sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amil salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab ma'ana ana so annabi kashi na ayan aljanna ya fi yawa to kinan don haka wanda ya aikata aiki na gari ba a cewa za a bashi tamkashi a'a za a bashi tamkashi da kuma dadi akan shi kamar yadda ayoyi suka yi bayani masu yawa a cikin alkur'ani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 967 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala man jaa bil hasanati wanda yazo da mai kyau falahu ashru amsalha kenan asalin shi farahu ashru hasanatin ko salihatin amsalha ne sai an ka shahi salihat to wanda yazo da mai kyau dai yana da tamkar ta goma a cikin suratul an'am aya ta 160 yace yunafi zalika yana kore irin wannan magana domin nan an ce man amila sayyi'atan fala yuzza illa mithlaha ku ko kun ce hasana ba mithlaha ake barata ba gashi ko Allah ya ce ashru amsalha yace to ya zamu yi kuma ita ma mai kyau an ce tana da tamka yace to kulna zamu ce zalika wannan liman in nuqsani ana nufin dan Allah ya hana a rage cikin mai kyau sai an bada tamkatta la liman izyarati ba yana nuna ba za a ƙara ba da an ka ce ma ashru amsalha goman tamkarta ma'ana tamkarta ma sai da ya ce goman ta kenan ma'ana zai bada ta kuma da abin da ya karu akan ta babu wani iskali kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ce lil ladina ahsanul husna wadanda sun ka kyautata aiki suna da mafi kyau al husna shine mafi kyau ba mai kyau ba domin alhassanu shine mai kyau alhusna mafi kyau wa ziyada kuma za a ƙara musu ƙari malamai sun kace shine ridwanullah ya da Allah zai musu domin Allah zai ce mai aljanna mu kuka so ƙari su ce a'a ai Allah babu abin da baka bamu ba sai Allah ce a'a sai Allah subhanahu wataala kashfa alhijab za su ga Allah amma ba za su rishi Allah gaba ɗaya ba za su ga Allah wannan kuma babu abin da ya kai irin wannan ko kuma Allah ya ce zan sauka muku da yarda ta a wasu nasushi ba zan sake fushi da ku ba to da ba ko yarda Allah ta fi aljanna domin in babu yarda Allah wata rana zaka fita cikin aljanna shi yasa Allah ce waridwanun minallahi akbar a cikin suratu at-tauba kenan yarda Allah ta fi shiga aljanna ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo kafin mu je gaba sai ka gane Qur'ani yayi bayanin yadda ake kari a cikin aiki na alkhairi yadda zaka hada waɗannan ayoyin wani lokacin Allah subhanahu wataala ya ce wanda yazo yana da mafi alkhairi man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun a cikin wato suratu annamli kuma ya ce sannan kuma sai Allah nuna yana riban yawa to nan mafi alkhairi bai faɗi ba sai ce yana riban yawa to kuma ribin sai ya fara da yace yana yin goma man ja'a bil hasanati falahu man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sannan wani lokaci ya bayyana fiye da goma yana yi yake cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira ya nuna kuma yana riban yawa a cikin suratul nisa'i inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha aw taqra'a yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima sannan kuma ya rubuta ninkin baninkin din nan zuwa 700 ne kuma yana iya wuce haka dan yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kaga yana riban yawa ninkin baninkin ga wanda ya so Allah ya sanya mu daga cikin su na gaba gaba daga cikin su a duniya da lahira to kaga wannan sai ka fahimci abin nan to amma mummuna ba a riban yawa sai dai a girmama maka zunubin sa shi yasa idan ka yi niyyar aikata alkhairi to sai baka aikata ba sai baka lada daya amma idan ka yi niyyar aikata sharri to za wato ba za a rubuta ma zunubi ba in ka bari don Allah baka aikata ba sai a baka lada daya saboda ka bari don Allah sannan kuma idan ka aikata zunubi sai a baka daya to amma niyya aikata zunubi banda wuri daya idan kai niyya aikata mummunan aiki a cikin wato abin nan harami an gane ko harami to nan tun kafin maka aikata sai an rubuta ma zunubi shi yasa akwai hatsari mutum yayi tunanin ya je makka ya aikata wani banna da kai ne wannan to ba sai an jira ba ba irin sauran wurare bane Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim duk wanda yayi aikata muna aiki daga nan an rubuta ma zunubi da haka masu tunanin su je kasar Saudiya su aikata banna irin abin da ake zuwa na shirka da zina da luwadi da madigo da sihiri wallahi su hatara tun da nan sun dauki maka su zunubi kafin ma su ji can Allah kai mu tsari mas'ala ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 968 malin yace fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace wa qala alladhina fi nar wadanda suke cikin wuta kinan yan wuta za su ce li khazanati jahannama ga masu tsaron wutar jahannama khazana jam'i ne na al-khazin kamar yadda kafara jam'i ne na al-kafir kamar as-sahara jam'i ne na as-sahir kamar al-kataba jam'i ne na al-katib kamar al-hafaza jam'i ne na al-hafiz kafirai za su ce ma masu tsaron jahannama suratu ghafir aya ta 49 walam yaqul Allah bai ce ba wa qala allazina fin nari wadanda ke cikin wuta sun ce li khazanatiha ga masu tsaron wuta ma'a annahu akhsar shine kuma mafi zaman takaitacce a cikin magana sun ce ga waɗanda ke tsaronta amma bai dace wa qala allazina fin nari li khazanati jahannam kaga li khazanatiha yafi zama takaitacce to me yasa sai an ka dauki wannan mai tsawon yace kulna zamu ce li anna fi zikri jahannama domin cikin ambaton jahannama tahwilan akwai tsoratarwa daga alhaulu ne ha babba ba alhaulu ba tahwil juyar da abu na tahwilan an gane kuma kuma an ce tahwilan da ha karami mai digo ko mai ruwa inji mutanen mu shine an baka abu khawwalahu thumma idza khawwalahu ni'matan minhu in ya bashi ni'ima to tahwilan da ha babba akwai tsoratarwa wa tafzi'an da tsoratarwa da sawa firgici tafzi' daga fadha ne fa'un da za'un da ainun shine asalin kalimat to don haka in an baci sunan wutar jahannama ya ce waɗanda ke tsaron wuta waɗanda ke cikin wuta sun ce ma masu tsaronta amma an ka ce maka waɗanda ke tsaron wuta sun ce ma waɗanda ke cikin wuta sun ce ma masu tsaron jahannama to kaji ma an faɗi sunan ta kwa da kwa waƙila malam ya ce inna jahannama ita jahannama hiya abadun nari qa'ran ita ce cikin wuta ta fi zurfin wato mafi zurfi kenan wuri ne mafi zurfi wa khazanatuha su ko masu tsaron wutar jahannama a alal mala'ika su ne mafi girman mala'iku almuwakkali na binnar waɗanda an ka sa da tsaron wuta martabatan su sun kafi su tsananin martaba da ɗaukaka kuma shugaban su shine malik Allah ya ce wa nadawu ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ko ko ɗaya daga cikin manyan manyan manyan mala'ikun falamma qasadahum ahlun nari lokacin da yan wuta suka fuskanci su waɗannan mala'iku bi talabi du'a minhum sun ka nemi su yi musu addu'a lidhalika don wannan kenan sai da mato a'a waɗanda ke karkashin tunda an ce jahannama kamar wuri na na karshe to waɗanda ke can karkashi saboda tsananin azaban nasu ka nemi wannan amma wannan amsa tana da rauni domin jahannama sunan wutan ne gaba ɗaya sai dai tana da tabaqata da baqat duk da yake kun sun ce abwabuha tana da kofofi shine a ce alqari'a kofa ce da kuma afwan hawiya kofa ce ta wutar jahannama sakara ɗaya ne daga cikin kofofi na wutar jahannama da hutaba waɗanda suka kawo su waɗansu malamai suka cewa waɗannan ba kofofi bane mataki mataki ne ko kowace kofa kowane mataki na tare da tashi kofa akwai dai maganganu na malamai da su Allah ya ce la hasabatu abwabin wasu kai kokarin kawo abwabu din shine wato akwai sakara akwai hutama akwai lava akwai hawiya akwai jahim akwai kaza sun yi kokarin kawo su amma ba nasi ne tabbatar da su ba ijtihadi ne waɗansu suka yi suka ce mataki mataki mataki ne wasu kuma suka ce a'a mataki mataki ne tare da kofofi wasu kuma suka ce kofofi ne akwai dai maganganu da malamai amma dai babu nasin da tantance waɗannan su din dai ne amma dai akwai su cikin qur'ani sunaye aljahim saqar lava hutama hawiya da sauransu to wannan shi ne abinda zamu iya cewa sai dai abu na karshe da zamu kara nan da anka ce wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannam nan ma an kawo jahannama dan saboda wato a ƙara kore shakka domin an ka ce wa ƙalar lazina finnari waɗanda ke cikin wuta ai jahannama ba ita ce ce wuta ba amma da an ka ce li khazanati jahannama sai ka gane wace irin wuta ce ake zanci domin wuta suna ta tara kamar yadda ma mutane an ka ce suna suka tara to wannan shi ne abin da zamu iya wato karawa a ƙarƙashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 969 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala al mushrikun ya akai mushrikai suka ce ballam na kunna du'u min qablu shay'a ba mu kasance muna kiran wani abu ba an gane ko suratu ghafir aya ta 74 ma a qaulihim dare da zasu cewa ranar tashin alkiyama kuma haula ishrakaun alladhina kunna nad'u min dunik wadannan su ne wato abin tarayya wanda muka kasance muna wato bauta musu min dunika kuma bayan ka ya Allah suratul nahl aya ta 86 to kaga kinan kamar an samu matsala nan sun ce musu bauta kuma nan kuma sun ce ga abin da sun ka bauta ma malam yace kunna zamu ce ma'anahu abin da ake nufi annal asnam allati kunna na'buduha goma kan da mun kasance muna bauta ma lam takun shay'an ba wani abu ce kenan li annaha la tanfa'u la tudur domin ba sa amfani ba sa cutarwa kenan ba wai ba su bauta mukun bane suna bauta ma abu amma abin da bai da amfani shine abin da ake nufi don haka yana da kyau ka fahimci wannan الثاني waɗansu malamai sun ce annahum qalu kadiban sun faɗi magana ce ta ƙarya wa juhudan kuma da magana ta musu ka ƙaulihim wallahi rabbina ma kunna mushrikina sun kace ma Allah su ba mushrikai bane to tunda sun ce su ba mushrikai bane kenan magana ce ta musu to ya anka kuma sun kace ga abubuwan da suke bauta ma a'a sai a ce to can farko kafin su ga goma kan sun yi ma Allah ƙarya domin Allah ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna allahum ala shay su yi rantsuwa ta ƙarya su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin bal lam nakunna du'u min qablu shay'a sai Allah ya nuna musu wadannan gumaka to shi yasa Allah ya ce wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i shuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik kidan daga baya ne da sun ga gumakan dada ƙarya ta ƙare sai su bayyana gaskiya wannan shi ne abin da ake so a ce mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 970 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa 'alal fulki tuhmalun tunda Allah yace wa 'ala Allah ne ya sanya muku dabbobi da dabbobin ni'ima waɗanda abin nan litarkabuha don ka hausa nan kuma Allah ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmarun akan dabbobin da kuma wato jiragen ruwa ake daukakku walan ya kulfi to kaga in dabbobi ne an ce ala babu matsala an san ka hau sama in dai ba wani abu gare su ba irin abin da ake kira darbuka wani dan daki da ake yi koko wato abin da suke ja sharati a ce ka shiga cikin su to ce nan ka shiga cikin dakin da suke jaye da shi walam yaqul amma bai ce ba fil fulki tuhmaluna cikin jirgin ruwa ake dauka ku wa yake dauka ku Allah yake dauka ku domin tana tafiya da izinin Allah kama kala ta'ala kamar da Allah ya faɗa cikin kissa ta annabi kenan Nuh a cikin suratu Hud aya ta 40 qul nahmil fiha mun ka ce ba annabi Nuh ya dauka fiha a cikin tabin kullin zawjayn ithnaini ko min kulli zawjayn ithnaini a wata qira'a nau'i biyu to kaga fiha cikin wannan asafina ziganyar ruwa to a kuma sai ya ce ala ya ce kulna za mu ce ma'anar wi'a'u na an hankalta mu ma'ana ta alwi'a abinda yake wato yan an ce alwi'a'u asalin shi burgami ne ma'ana abinda yana ɗaukar kaya wana kaya suna shiga cikin shi wa ma'anar isti'la da ma'ana ta alistila wato ɗaukaka kina alwi'a'u sakawa cikin abu alistila abu ya zamanto saman abu kilahuma sahihun fil fulki dukkan su ana amfani da wannan kalima a wajen alfulk wato jirgin ruwa li'annahu wi'a'un domin shi jirgin ruwa wi'a'un kamar matsayin abu ne wanda ana saka kaya a cikin shi liman ya kunu fihi ga wanda ya shiga ciki wa hamulatun kuma abin hawa ne liman ya sta'alihi ga wanda ya haushi falamma sahhal ma'ana yani da ma'ana biyu sun ka zama duk ana amfani da su ana iya cewa kana cikin jirgin ruwa ana iya cewa kana saman saman jirgin ruwa to duka waɗannan ma'anonin guda biyu ya ce istiqamatul ibara tani sai wannan ibara bayani da an kai guda biyu sun ka zama to daidaitattu wato suka dace ma'an gaba daya tare to amma dai abinda za mu hankalta ma shi an ce sama an hankalta ma saman ta kake in an ce kana ciki saboda an hankalta ma ka shiga ma'ana shiga za ka yi kina an an hankalta ma shiga da kuma kasancewa bayan ka shiga kana sama wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kuma wannan shi ya kawo mu karshen wato suratu wato ghafir kenan a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu fuskanci wato abin nan suratu fussilat kenan za mu fara yin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha da muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin suratu fussilat sai mai tahqiqin wannan littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo wato abin nan number 1 in ka diba number ta daya ko numero ah sai in ka diba kasa zaka gani kina a kasan ya karo wani bayani yace qal ibn ashur kenan shi mai tahqiqin wannan littafi yace ibn ashur ya ce to samma ana kiran suratul fusilat hamim as-sajada kenan hamim wadda akwai sujada a cikin ta inda ake sujada bi idafati hamim ila sajada domin an danganta hamim zuwa ga sajada كما قدمنا في أول سورة سورة المؤمن كما يدمون كذباتر أفركم سورة المؤمن با سورة المؤمن با سورة المؤمن إذ سورة غافر كنا بيان يا جماعة أتكلم سورة غافر أنا كلام تحاميم مؤمن ده إضافة إتبقوا وقع أنا كلام تحاميم السجدة ده إضافة وبذلك ترجمت في صحيح البخاري هكا أنك متبابي أتين صحيح البخاري وفي الجامع الترمذي لكم جامع إمام الترمذي لأنها أبن ديسا أنك سيامة سونا حاميم السجدة دان سبو دا إتا تميزت عن السور المفتتحة تابا بنت دا سورا سورولي دا سكبوئي بحروف حاميم دا حرفين أحاميم بأن فيها سجدة ال... sajdatul qur'an bi anna fiha sajdatul qur'an alquran domin a cikin ta akwai sujida ta alqur'ani inda in an kai wato ana yin sujada an gane ko malam yace to walaysa tamyizan laha bi hadhihi sajada ba dan aban banta ta bar sujuda ba domin sujada ba cikin ta dai take ba amma ita dai ce ahamim wanda ana sujada a cikin ta wa summiyat hadhihi sura an sanya mata wannan sura an gane ko fi kathir min at-tafasir a cikin da yawa daga cikin littafan tafsiri suratu fussilat suratu fussilat washtaharat ta shahara tasmiyatuha kidan sunanta ya shahara a Hausa tasmiya sai a ce suna namiji ne an ce tasmiya da larabci sanya mata suna sai ya koma kuma wato mu'annas a larabci washtaharat tasmiyatuha wato sunanta ya shahara kiran fi Tunis a kasar Tunis wal Maghrib da Maghrib ita ce kasar Morocco nan Maghrib ba ana nufin yamma ba suratu fussilat ana kiranta suratu fussilat li wuqu'i kalimati fussilat ayatuhu saboda kalima ta fussilat ayatuhu ta zo a cikin ta fi awwaliha a farkonta fa urrifat biha sai an kai mata ta'rifi da ita shine urrifat ko fa urrifat biha aka santa da ita ko ko fa urrifat biha sai an ka sanya mata suna da ita ta zamanto ma'rifa tamyizan laha don a bambanta ta an suwaril muftataha da suriyi waɗanda suka buɗe bi hurufi hamim da harafi na hamim wanda mun faɗa surori ne guda bakwai ana kiran su hamim alhawamim ko ko ana kiran su alu hamim daga alu ne kalmar ta a kama ta mayyaza suratul mu'min kama yadda suratul mu'min ta bambanta bismi surati ghafir da sunan ghafir an baqiyati suwar daga cikin daga sauran surori al-muftatahati bi hurufi hamim wanda suke farawa da huruf hamim an gane ko kenan ita ana kiranta suratu hamim almu'min ita suratu ghafir ta bambanta da wannan ita ko suratu hamim as-sajda saboda cikin ta akwai sujada ina fata an fahimci ni ala ayyati halli da haka zaka bambanta su suratu shura kenan hamim wanda ake ambatar wa amruhum shura bainahum suratu zukhruf hamim wanda an kace a cikin ta wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya suratu wato dukhan hamim wanda ake ambaton dukhan a cikin tafartaq biyu muta'ati sama'u bi dukhan mubin suratul jathiya hamim wanda ake ambaton watara kullu ummatin jathiya a cikin ta suratul ahqaf hamim wanda ake kiran wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf kamar yadda malamai suka yi bayani to yan uwa musulmi wannan shi ne abinda malam ya kawo game da farkon wato sura bayani wanda aka dauko daga cikin at-tahrir wa tanwir wanda Sheikh Mustafa Al-Adawi mai tahqiqi wanda littafi ya dauko daga cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir to kuma ga dukkan alamu lokaci ya yi muna halinsa amma dai za mu tashi ne a matsala ta farko idan Allah ya ba mu iko insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh